الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي عشرين دا ترى قوة الرجب hijira 1447 wanda ya dace da 18 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu na mustalahul hadith a cikin littafin misbahun rawi lafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah da wannan shi ne darasi na ashirin talatin da biyar kenan darasi na talatin da biyar to mun kammala bayani game da kitabatul hadith sai kuma ikitisaru haddasana wa akhbarana الشيخ عبد الله كتوى واختصروا حدثنا في الخطنا ثناثني أخبر أخبرنا على أنا ثناثني أخبرنا على أنا وعند الانتقال من إسنادي لغيره اكتب على انفرادي ولتكتب اسم الشيخ بعد البسملة وكنية مع نسب والنكلة السامعين فوق أو حاشية في أول الكتاب أو خاتمة لا تمنع عن صاحب لا تمنع عن صاحب السماع فيما كتبت النقل منه راعي فإن أعرت فإن أعرته فلا يؤخري عليك عن حاجته فليحذري وقت السماء والتحمل وتحضر الصغار في مجالس قراءة الحديث والنفائس ومن وفى تمييزه فسامع وليس في التحديث بعد مانع يبدأ, بالسم يبدأ بالسماع من شيوخ بلاده منهم أولي الرسوخ وبعدهم يرحل للأقطار لوابل والطل ذا لوابل والطل ذا استمطار to sheku abdullahi rahimahullahu ta'ala ya ce ikitisaru haddasana wa akhbarana bayani dangane da takaita lafazin haddasana da kuma lafazin akhbarana malaman hadisi a lokacin da suke rubuta hadisai ko karantar da su to saboda maimaituwar wasu lafuzza to sai suka takaita su ta fuskar ishara da wasu haruffa so shine za a yi bayani akai daga cikinsu akwai haddasana ko haddasani akwai akhbarana ko akhbarani akwai sami'tu akwai amba'ani ko amba'ana da makamantansu to sai zan malamai suna ikhtisarin su da wasu haruffa waɗanda in sun zo madadin su rubuta haddasana to sai su rubuta waɗannan haruffa ishara zuwa ga shi lafazin haddasana idan suka zo shi ma akhbarana haka shi ma sami'tu haka shi ma an ba'ana haka sakamakon yadda suke yawan maimaituwa tunda abu ne wanda ka ji daga malaminka shi ma ya ji daga malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa to maimaituwar haka sai ya zan sai suka takaita waɗannan alfaz ta hanyar rubuta wasu harufa waɗanda in ka gansu to su za su yi maka dalala zuwa ga waccan asalin amma idan suka zo wajen faɗa in a karatu ne to za su faɗe su kuma a yadda suke a asali ba harufan za su furta ba eh su rubuta haruffan ya taƙaita ne a rubutu eh haruffan ya sun taƙaita ne a rubutu amma in sun zo faɗa to za su faɗi asalin kalma ɗin yadda take to shine ya ce wa malaman hadisi sun taƙaita haddasana lafazin haddasana fil khatti ka gani amma fa a rubutu banda a faɗa a lafazi ba sa ikhtisari shine na wato sai suka yi ikhtisari suka yi amfani da harafin na sai su rubuta shi hakanan sana da kuma lafazin sana to waɗannan guda biyu da na da sana to ramzi ne zuwa ga haddasana eh madadin in sun zo su rubuta haddasana to sai su rubuta na wani zubin kuma su rubuta sana to kai da ka zo za ka fahimci cewa na ɗin nan ishara ce zuwa ga haddasana sana ɗin nan ishara ce zuwa ga haddasana e amma in karantawa za su yi to za su karanta su kuma a matsayin yadda suke ba za su karanta ba za su zo su ce na ko sana a za su faɗi ibaran ɗin gaba ɗaya sai sani a hakanan shi ma sani iktisari ne na haddasa ni yanzu sun zo sai su rubuta kawai sani shi kuma ishara zuwa ga haddasa ni na almutakallim kenan shi kuma na da sana na masu magana ne da yawa wannan su ne shi kuma akhbarana akhbarana shi kuma suna ikhtisarin shi ala ana in sun zo sai su rubuta ana e ishara zuwa ga akhbarana kenan ishara zuwa ga akhbarana to haka suke to haka idan ka ga littafin hadisi sai ka ga an koro isnadi a ciki sai ka ga an rubuta na ko sana ko sani ko ana to wannan shi ne manufa e, kai in ka zo faɗa to sai ka faɗe su a yadda suke a asali ba ramzin za ka furta ba wa inda lintikali min isnadin idan kuma ya zan za su rubuta hadisi sai zan hadisin nan yana da isnadi guda biyu ya zo ta wannan isnadin ya zo ta wannan isnadin kuma duka hadisin ɗaya ne to in suka zo suka rubuta isnadin farko kamin su rubuta lafazin hadisin kuma sai su yi tahawili zuwa ga wancan isnadin shi kuma shi ma sai su kawo shi dan suka kawo shi sannan sai su kawo matani to in sun zo akwai alamar da suke wadda ka nuna cewa matanin ɗaya ne amma kuma isnadin shi biyu ne to shi ne ce wa inda lintikali min isnadi ligairi hiktub idan za ka ciranta daga isnadi zuwa wani isnadi dukansu sun tabbata ga matani ɗaya to uku tub ka rubuta ha to haka suke su magabata in sun zo sai su rarrabe tsakanin isnadin farko da na biyu sai su rubuta wannan harafin ha to shi kuma ha ishara ne na hawwala sanada ko hawwalal isnada eh ma'ana ya juye isnadin ya koma ga wani ya bar wancan ya koma ga wani to shine abin da shi harafi yake ishara zuwa gare shi alan firari kuma haɗin nan ita kaɗai suke rubuta ta eh ita kaɗai suke rubuta ta ba za su haɗa ta da wani harafi ba eh to wannan za ka yi ta ganin shi a littattafan hadisi sai haga an koro hadisi an koro hadisi sai kaga an rubuta ha sannan kuma sai a ci gaba to ishara ce cewa isnadin da ya zo kamin harafin daban isnadin da ya zo bayan shi daban amma kuma dukansu da lafazi ɗaya ne to me hikimar da yasa su malamai suke yin haka dalili saboda kada wani ya yi wahamin cewa isnadan nan kowane yana da lafazin shi a karan kansa ko kuma ya ɗauka cewa da isnadin farko da na biyun duka isnadi ɗaya ne in ba a yi wannan isharan ba ƙila da aka kawo na farko kawai sai aka koma ga na biyu ko ba a yi wata alama wadda ka nuna na farkon ya ƙare ba daban yake na biyu shi ma daban yake to kaga ƙaramin ɗalibi in ya zo sai ya ɗauka a duk isnadi ɗaya ne to ko ba haka ba da isnadin biyu ne waccan hanyar daban waccan ma daban to shine sai su yi alama sai su rubuta wannan harafin waltaktu bisma shaikhi ba'da albasmala hakanan waltakatub ka rubuta isma shaikhi idan ka zo za ka rubuta hadisin da ka ji daga malaminka kana son ka yi riwayan hadisin daga malaminka shi kuma daga malaminsa shi har zuwa ƙarshe to in ka zo ka rubuta sunan shaihi amma ba da basmala bayan ka yi basmala ka fara rubuta basmala a jikin takarda in ka rubuta basmala sannan sai ka rubuta sunan shi malamin da ka ji wannan hadisi daga gare shi an gane? wa kuniyatin ka rubuta kuma kuniyarsa sunan kuniyarsa ka ce shi ne wane baban wane fulanun abu fulanin ma nasabin kuma ka faɗi nasabarsa in makiyun ne ka faɗa in madaniyun ne ka faɗa an fahimta? in kufiyun ne ka faɗa shi kuma amfanin wannan saboda wanda zai ga wannan rubutun naka ya fahimci wane ne kake ba da labarin kaji hadisi daga gare shi tunda ai an yi bayanin suna da laƙabi da kuniya to kaga ta hanyar su ne shi wanda ya zo zai fahimci cewa malam wani ne amma in ka faɗe shi da wani laƙabi wanda kila kai kaɗai ka san shi da shi ko abokan karatunka to ‘yan baya in sun zo ba za su iya gane cewa shi kake nufi ba to shi yasa ake so a faɗi sunan malamin bayan basmala sannan kuniyarsa sannan nisbarsa dangantakarsa ana danganta shi ne ga garinsu ko ƙabilarsu ko ga wani abin daban sai ka faɗa sannan wannan ƙalatar sami'ina ka rubuta waɗanda suka naƙalci wannan hadisin kuma suka saurara tare da kai lokacin da ka ji wannan hadisin ka rubuta shi sai zan akwai wasu ɗalibai su kuma sun ji lokacin da malamin yake baka hadisin akwai ɗalibi wane akwai ɗalibi wane akwai ɗalibi wane akwai malam wane akwai malam wane amma kai karatun naka ne to su ma sai ka rubuta sunayensu fauku sai ka rubuta sunansu saman basmala eh an gane can saman basmala in akwai fili to sai ka je can ka rubuta sai ka rubuta fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun sami'una su 'yan saurare ne kawai fulanun sami'un fulanun sami'un fulanun sami'un au hashiyati in kuma sama ba fili to sai ka rubuta sai ka yi musu hashiya ka rubuta su can a hashiya ita ma hashiya an yi bayaninta yadda ake rubuta ta to in ka zo ka rubuta basmala ka rubuta sunan malami kunyarsa nisbarsa sai hadisin da ka ji can ƙasa sai ka ja layi sai ka yi hashiya sai ka rubuta fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin su kuma sami'una fulanin sami'un fulanin sami'un fulanin sami'un an gane to me hikimar haka wannan yana ƙara ma hadisi ƙarfi don kamar wata shaida ce ka ƙara ɗaure shi wannan riwayar naka da shi wanda za ta sa idan wani ya ruwaito wani abu ya ci karo da naka sai ya zan shi shi kaɗai ya ji hadisin ba wani wanda ya ji hadisin sau da haka shi babu a sami una tare da shi to aka rinja yadda naka akan nashi eh aka rinja yadda naka akan nashi to kaga abu yana da amfani fi awalil kitabi hashiya din nan kana da damar ka yi ta a farkon littafin ka au khatimati in kaga dama kuma ka bari sai can ƙarshen littafin to sai ka yi hashiya din sai ka rubuta sunayensu a can su a sami una kenan to la tamna anna sahibas sama'i fi ma katabta naqala min hura'i ya ce la tamna anna sahibar sama'i kada ka hana abokinka da ya ji ana baka hadisi hadisi ka karɓa wajen malami gane to shi kuma wani yana gun yana saurara bayan ka gama ɗaukar hadisi ka koma kila gida sai zo ya same ka ya ce alal da Allah ce makamin hadisin nan da ka ɗauko daga malam a gabana to ka ara min littafin kai in kwafi eh to karka ana masa karka ce a ila don me da baka rubuta ba ko kuma aini dai malam ya bani kai ban da kai ko to karka yi haka to shine karka hana masa an naƙala ya naƙalci bi ma ka tabta abin da ka rubuta in ya ce yana buƙatan shi ma ya yi kwafin to ka ara masa to shine ya ce ra'i minhu ka kiyaye wannan daga gare shi eh tunda yana daga cikin yan uwantaka in mutum yana neman wani abu ko da wanda na rayuwar duniya dai na taimako ka taimaka masa dole abin da ya shafi ilimi? fa'in in har a artahu ka ara masa littafin ka ba shi lokaci ka ce to ba laifi ga littafin je ka kwafa amma gobe karfe kaza ina buƙatar littafi na ka mai min abina ko zan zo in karɓa ko zan turo wani ya karɓa ko ka ba wani ya kawo min to fala yu akhiri shi kuma kada ya jinkiri an ba shi kwana ɗaya sai je ya sati to wannan kuma ba daidai ba ne eh kaga ɗabi'an da yawa daga cikin wasu ɗalibai kenan da wasu ba su da awon malanta zai yi wahala ɗalibin ilimi ko malami ya ari littafi gare ka ka sa masa lokaci ya kawo ma shi a lokaci wanin ma zai riƙe littafin ya ƙi mai dama in ta matsa ya ce littafin bai san inda ya aza shi ba ya ɓace su haga wannan ba ɗaliban ilimi ba ne bai kamata ma kana alaƙa da su ba duk ɗalibin da zai ari littafi ya salwantar da shi ko a yarjejeniya ga lokacin da zai kawo ya ƙi kawowa e to wannan ba a hulɗa da shi bar gurbin ɗalibi ne sai ka aje shi gefe ka je zuwa neman aboki in dai har zai iya salwantar da littafi to alamu ya nuna ilimin bai da kima irinsa in kuma da gangan ya riƙe littafin ya ɓoye to wannan kuma a shaddu a ga zamo azzalumi kenan to daidai ne kuma kada abuta kowanne dai illa ne eh eh saboda haka in ka'ida aron littafi lokacin da aka baka karka rage karka kara in har wani abu ya faru wanda kana bukatan a kara masu kwanaki to sai ka sake dawowa kuma ka nemi alfarma to uzuri ya same ni ban kammala kwafin takardun nan ba to Allah dan ƙara min lokaci kaza yace ya ƙara ma shi kenan yace kuma a ni dai yanzu za ka bani abina sai ka bashi abin shi tun da laifin ka ne to shine fala yu'akhiri alayka kar ya yi jinkirin dawo maka da littafin nan an hajatihi daga bukatarsa da zai yi na kwafin falyahazari saboda haka ya kiyaye wannan eh magabata za ka ga suna kyamar ma'arin littafi ba a cika son ɗalibi ya saba da arin littafi ba ka yi ƙoƙari ka sai naka waƙatus sama'i wata hammuli to lokacin da ake izina ga ɗalibi ya saurari hadisi da kuma ɗaukan hadisin a tahammul shi ne ɗaukan hadisi mana wane lokaci ne yaro zai ɗauki hadisi daga malaminsa kuma ya yi tibari da wannan maganar in ya faɗe ta daga baya to shi ne wata haduru sigaru yara suna halartowa za su iya halartowa fi majalisi ƙira'atul hadisi a majalis da ake karanta hadisai to yara za su iya zuwa yara za su iya zuwa wannan fa'isi da majalis da ake bayar da fa'idodi na ilimi masu tsada jam'u nafis inda ake karantar da ilimi daban-daban daban-daban daban to yara za su iya zuwa ba sai iya hadisi ba to sai ishara zuwa ga lokacin da ake bukata ya ce wa man wafa tamyizuhu ba tamyizahu ba wa man wafa tamyizuhu duk wanda wayonsa ya cika ya zan yana da tamyizi to fasami'u to wannan ya dace ya saurari hadisi zai iya zuwa majalisin hadisi ya saurara to shine wasu malamai suka ce daga shekara biyar abin da ya sama yaro ɗan shekara biyar to daga lokacin tamyizi yakan fara zo masa to idan ɗan yaro ɗan shekara biyar wanda yake ya samu tamyizi ya ji hadisai a gun malaminsa to za a yi izina da wannan jin nasa daga baya in ya ba da hadisan za a yi hujja da su za a yi hujja da su za mu ga abdullahi dan abbas abdullahi dan umar akwai hadisan da suka ji lokacin da suka, ji hadisan suna yara daga baya da suka zo malamai suna karantarwa suka bayar da waɗannan hadisan kuma aka yi aiki da su duk da lokacin da suka ji su kuma ba su balaga ba walaisa fitta hadisi to walaisa mani'u wani abu mai hanawa ba'adu bayan sun ji wannan hadisin to bai zama fitta hadisi a lokacin da su za su karantar da hadisin ma'ana ba wani abu da zai hana idan yaro ya karbi hadisi lokacin da yake mumayyizi to ba wani abu da zai hana a karbi hadisin lokacin da zai bada hadisin to yabda'u ɗalibin ilimi yana fara karatu bisa ma'i da sauraron ilimi min shiyuhi biladihi daga zaɓaɓɓun malaman garinsa shi ne al'asul in za ka fara karatu to ba a son ka bar garinka awwalan ka ce ai zan koma kano zan je maiduguri a'a zan je nijar a'a zan je saudiya a'a ka fara da gida tukuna fara karatu daga garinku eh sannan gari mafi kusa gare shi sannan sannan sannan in ka shanye malaman jihar ku to sai ka tsallaka wata jiha in ka shanye malaman ƙasar taku to sai ka bi sai ka tsallaka to wannan shine al'adar magabata an gane yawwa saboda haka a garin sai ka lalabi wane ne ya fi kowa nagartar ilimi to sai ka je ka makale masa ka ɗauki ilimi don su magabata abu ne mai illa a ce kana malami ka zama malami daga baya amma a ce wai a garinku baka da malami suka ne an gane babu kamala a ciki to shi yasa zaka ga duk wani malami da zaka ga tarihin shi a littattafai in za a kawo malaman da ya karatu wurinsu to zaka ga nagarinsu ake farawa da su wasu ma iyayensa ne wasu ‘yan uwansa ne wasu makwabta ne haka haka wannan shi ne ladabi minhum daga cikinsu ulin rusuhi amma ba ga kowa za ka yi karatu ba a garin naku ma'abuta kahuwa a ilimi waɗanda suke da sabati a karatu su za ka zazzaɓa mutum ɗaya biyu uku haka eh ka je ka ɗauki ilimi daga wurinsu to ko da baka fi su karatu ba daga baya kana iya balaguro ko ba haka ba abin da dai ba a so ya zan baka ji komai daga wurinsu ba a fahimta yawwa to wannan shi ne tunda ka ga a wanda kake rayuwa tare da shi to za ka yi fahimtarsa za ka yi fahimtar yarensa za ka yi fahimtar abubuwa nasa fiye da wani eh, yanzu in ka tashi ka je kano ka ce za ka yi karatu a kano to za ka haɗu da ƙalubale sai a yi ta wasu abubuwa wasu yaruka waɗanda ba ka fahimta an gane saboda hausa taka da taso akwai bambanci bi'a ɗin ma ba guda ba ce eh ba guda ba ce ba guda ba ce wa ba'adahum bayan ya gama da malaman garinsu yarhalu to sai ya balaguro ya yi tafiya lil aqtari zuwa sasannin duniya shi ma ba gari guda zai zauna ba an gane ya je gari kaza in yayi karatu ya ƙara ba gari kaza ya je ƙasa kaza ya je ƙasa kaza za ga malama hadisi suna da wanda wasu za su bar za su bar garinsu su yi tafiya mai tsayi don su je su karɓi hadisi ɗaya ko biyu su dawo. Zastin ɗari yana ma'abuci neman shayar da shi ruwan ilimi, liwabilin ga wanda yake teku, alwabilu shi ne ruwa mai yawa, waɓalle da kuma wanda yake ruwa mara yawa. aƙallu shi ne ruwa mara yawa alwabilu shi ne ruwan sama mai yawa to ma'ana wai ya zagaya yankuna na garuruwa daban-daban yana mai neman a shayar da shi ruwan karatu da wanda yake gulbi ne da wanda yake ma dai ilimin nasa ba yawa akwai malamin da zaka ga karatun nasa ba yawa to amma kuma Allah ya azurta shi da abubuwa daban-daban kila da al-akhlaq wa tarbiya amma kuma Allah ya taimake shi yana da tarbiya to shi in ka zauna wajensa ko da baka samu ilimi mai yawa ba to zaka kwashi tarbiya to ko waɗanda za a za a amfana da su ta wannan layin an bayyanta eh zaka ga ilimin ba yawa abinda aka sani kaɗan ne amma an fahimce shi sannan kuma ga ɗabi'u kyawawa da tarbiyya da sauransu to turuku ta hamulil hadisi wasu yagul ada'i sai hanyoyi da ake amfani da su na ɗaukan hadisi yanzu ka riga ka ɗau hadisi daga malaminka wasu yagul ada'i da sigogin bayar da shi idan ka zo bayar da abin nan da ka ji to da waɗanne alfa za ka yi amfani shi ne ce sami'tu lil imla'i ma haddasa ne qara'atu lil qari'i ma akhbarani wal jam'u ma quri alaihi wa ana asma'u lis sami'i qul anba'ana وعن إجازة كذا أجازنا كو كتب أو شافهني شافهنا أرفعها ما قارنت مناولة وشرطت لها وإلا باطلة وللوصية وللإعلام وللوجادة لدى الأعلام تسمعت ɗalibin hadisi in zai ba da hadisin da ya ji to zai iya cewa sami'itu amma ba a ko'ina ba ina ake faɗan sami'itu lil imla'i inda malaminsa ya yi masa shifta yana haddacewa ko yana rubutawa malaminsa ya ne masa imla'i na hadisai ko yana rubutawa da alƙalaminsa ko yana haddacewa yanzu in ya tashi faɗa karɓan wannan hadisi daga wannan malamin hadisin to anan zai ce same ito saboda sadda malamin ke faɗa ya ji kunnensa ya ji sauti sautin malamin nasa ma'a haddasa ne tare da haddasa ne zai iya cewa kuma haddasa ne shi same ito da haddasa ne duka ana amfani da su lil imla'i inda malaminka yake faɗa kana haddacewa ko kana rubutawa to in za ka faɗa sai ka ce sami itu shaikhi ƙala kaza ko haddasa ni fulanun to ƙara'atu akwai inda zai ce ƙara'atu a ina lil ƙari'i ga wanda shi kuma karanta ma malami ya yi malam na saurara inda ya daidai malam ya tabbatar da shi inda ya kuskure malam ya masa gyara sannan ya tahi sai ce qara'atu al shaykhi karantawa da yi a nan ba zai ce sami'tu ba dan iya ce sami'tu yayi ƙarya tunda shi ya karanta ba malaminsa ba to wannan su ne hanyoyi mafiya ɗaukaka hanyar farko ita suke kira da al'imla'u ta biyu su kira ta da al'arut ɗalibi ya bujiro ma malaminsa abin da yake da shi ko abin da ya rubuta daga malamin malamin yana saurara tuwanan ya tashi sai ce ƙara'atu ma'a tare da akbarani kuma zai iya cewa akbarani ko ya ce ƙara'atu ala shaikhi ko ya ce akhbarani shaikhu eh to duk wannan yana ishara zuwa ga al'arat an gane eh yana ishara zuwa ga al'arat bujiro hadisan ga malamin malamin yana saurara yana abin nan to waɗanga babu kamar su wajen tabbatar da cewa maganan nan tsakaninka da malami babu wani kwankwanto a kai sama'i ya tabbata ittisali ya tabbata duk da wasu malaman hadisi suna ƙarfafa ta farkon sami'tu haddasani akan qara'atu ala shehi ko kuma akhbarani eh wasu kuma suna cewa a duk ɗaya ne ba eh duka ɗaya ne duka ɗaya ne a mataki wal jam'u kuma zaka iya kawo su da jam'i ka ce akhbarana ko kuma haddasana sai ka kawo su da siga ta jam'i in ya zankuna da yawa shi kuma akhbarana kaga ya nuna ba kai kaɗai ba ne shi ma haddasana ya yi nuni ba kai kaɗai ba ne don nan bai ɗauka a cewa ai ka faɗa ne litta azumi to ɗalibi zai girmama kansa gaban malami ai ba zai yi ba eh ba zai yi ba ai ko da shugaban ƙasa ne to lokacin ya koma ƙarami a lokacin da yake ɗaukan karatu ma'a ƙuri'a alaihi tare da lafazi na uku kenan shine sai mataki na uku mun je na biyu wanda ake faɗa lil imla sami'tu ko haddasani ko haddasana qara'atu ala shaykhi ko akhbarani ko akhbarana to sai ƙuri'a ala shaikhi akwai inda ɗalibi zai ce ƙuri'a ala shaikhi an karanta ma malam wa ana asmawa ina ji wani ke karatun malam ya ne masa gyara shi kuma a gabansa aka yi to ana irin nan sai ce ƙuri'a lil majhuli tunda ba shi ba ne kaga nan ba zai ce karatu ba tunda ba shi to shine ya ce lissami'i wanda shi saurara ya yi ana karanta wa malamin to sai ce ƙuri'a ƙul ka faɗa kuma an ba'ana ya irin nan kuma za a iya cewa an ba'ana shi ma zai iya cewa ƙuri'a zai iya cewa ƙuri'a al shaykhi wa ana asma'u ko kuma ya ce an ba'ana eh to wannan su ne matakai guda uku mafi kima mafi daraja kuma kowanne sai a aje shi a mahallinsa to sai mataki na hudu wa'ad ijazatin kaza a jazana to sai al'ijaza al'ijaza ita kuma duk ta fita daga waɗancan shi ne malami ya ba da dama ga ɗalibi ya ruwaici wasu hadisai da ya ji shi kuma daga malamansa misali ya ce littafi kaza na ruwaice shi daga malami na wani kai ma na yi ma ijaza ka ruwaice shi daga gare ni ka ruwaice shi daga gare ni to ita ijaza kashi-kashi ce to a irin nan kaza sai ce a jaza na malaminmu ya ba mu ijaza ko a jaza ni ni shi kaɗai ne ce a jaza ni a shaihu malamina ya yi min ijaza sahihul bukhari ita kuma ijaza tana matsayin waɗancan da suka gabata daidai take kamar ka karanta sahihul bukhari ɗin ne a gabansa illa dai bata kai bata kai ƙarfin ka karanci littafin a gabansa ba. Ko ce a kutubu sita gaba ɗaya gaje, kila ka zo karatu wajensa, an ce maka ai malamin hadisi a gari ba kamarsa. Ka zo gabansa a karaba kalla ana bukata a koyar da ni hadisai. Sai ce to ba laifi. Dami dami ka karanta wa ne mataki kake a kansa, ya ɗan jarraba ka. sai fahimci kai wannan bai bukatan ma a tsayar da shi sai ai ba sai ka zauna ka yi karatu ba ai kai malami ne je kutubu sita na maka ijazansu shikenan to in ka je za ka ce a jazani sai ka kawo sunansa tare da harafi ɗaya bai fassara maka ba wai ka tashi ba da labarin malamanka kuma dole ka sashi na yi karatu wajen wane na yi karatu wajen wane in ka kawo gare shi sai ka ce da wane ijazatan me yasa me kamala a jazani kamin ka shigo ya kamata aika yi wannan ba sai ka zo majalisar ilimi ba gashi ana bayanin malaman hadisi malam haba eh tun can waje kamata a yi ba sai an zo majalisi ba yawuwa ku zo ana karatu kuma kuna rosa karatu duk da ai dai malam zai kulla babi akan ɗalibai ladabin ɗalibin ilimi to za a yi bayani a can kataba akwai inda zai ce kuma kataba kataba ilayya nan kuma ɗalibin ta waya ya kira shi ko kuma takarda ya aika masa a karama kalla abin dama in zo in yi karatu shi yana wani gari ko wata ƙasa sai tura malamin saƙo sai malam ya ga to ai yanayin bayanansa ma kai wannan ai ba matsala ya cancanta shi ma ya koyar sai malam ya ce to na yi maka ijazar littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza sai rubuta takarda shi ma sai ya aika masa sai ya aika masa to in takardar ta zo ya karanta to shi kenan ya samu ijazar littattafan da malamin ya rubuta to in ya tashi shi ma sai ya faɗa sai ce ka taba ilayya ijazatan an gane? eh ausha fahani ko kuma a baki da baki ya kira suna na wane eh na ya maka ijazan kaza ko shafaha na ba ni kaɗai ba ne akwai wane akwai wane akwai wane akwai wane sai ce ya ba mu ijaza to arfa wannan shine ijaza da hanyoyinta arfa'u hamala ya ce mafi ɗaukakan darajanta wacce ce tafi tsananin daraja sai ce ma ƙara na munawala ijazar da ta haɗu da miƙeƙeniya ga lafazi kuma ya miƙa ma ungu ga littafai na an gane ya faɗa sannan kuma ga munawala to munawala shine ya baka kasa hannu ka karba sannan kuma ya ce na yi mai ijaza to sai ce wa shurudat amma ita munawala an sharɗanta laha gare ta sai da sai an haɗa ta da ijaza ɗin sai lafazin ijaza idan ɗaukar littafin ɗaya ya baka bai ce komai ba ta ijaza ba ta tabbata ba ko ba haka ba ta iya yi wakila kyauta ya baka tun da bai magana ba eh zai iya yiwa sadaka ya baka ko to amma da ya baka sai cewa ne an shi na baka ijaza to wannan ita ce mafi daraja wa'illa in ko ba ta haɗu da furta ijazarsa ba to ba tsila ba ta ciya ce malamai ba sa izina da ita walil wasiya haka nan wa shirɗat laha lil wasiya an sharɗanta ta ga wasiya wasiya shine malami kamin ya mutu ya ga kila shekaru sun sun ja ya dumfari mutuwa sai rubuta a takarda daga cikin wasiyoyinsa yana wasiya cewa wane ya yi masa ijazan maruya tuna shi littafi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai bayan malamin ya rasu sai takardar ta je ga ɗalibi eh to ita ma an sa sharaɗin sai in shi malamin a cikin rubutunsa ya rubuta lafazin ijaza ɗin ya masa izini amma yin rubutawa kawai ba lafazin to ita ma ba izina da ita walil ilami ko ijaza ta hanyar sanarwa kawai zuwa ya yi sai ya ji malami na ba da labari ai hadisi kaza na ji shi a wurin malami na wani sahihul bukhari na karace shi a wurin malami na wani littafi kaza littafi kaza littafi kaza sai da ya gama ya gama ba shi labari sai ce to kamar yadda na karance su a malamai na kai ma ka je na maka ijaza to wannan ana kiranta da al-ijazatu bil ilami kenan ita ma an sa sharaɗin sai akwai lafazin ijazat in labari kawai ya bashi da ya gama sai ya ja baki ya yi shuru ta yi ijaza ba ta tabbata ba ba ba haka ba eh tunda yana yiwa kawai ya ɗan bashi labari ne don ya sani ko walil wijada haka nan ita ma wijada an sanya mata sharaɗi sai ta haɗu da ijaza ladal alami gun manya-manyan malamai manya-manyan malamai alwijada shi ne mutum ya shiga labarari yana rubutu yana rubutu yana rubutu can sai cimma rubutun wani malami gane? a rubutun nasa yana ɗauke da cewa ai na karanta littafi kaza da kaza da kaza a gun malamai kaza da kaza da kaza sau da haka wani ko da ba mu haɗu ba to waɗannan littattafan na ya masa ijazasu eh to shi ya samu wannan takarda ya hai ya hai eh eh ko da bai kai ba a masa ijaza to ai da ijaza ba a yanta sai ga wanda ya cancanta eh ai ba jahilai ne ke yinta ba a ba alfarma ba ce duk wanda kaga an ba ijaza to ya cancanta ina ma za a baka ijaza baka ce to kana ba da ijaza ga wanda baka sani ba ga majhuli kenan in kai me kai ka kai shirme kenan to su malamai sukan yi wannan ne ga ahalin abu amma wanda ba ahalin abin ba ta za a ba shi ijaza ta zan ta bugi kenan ka ƙare makaranta an baka certificate amma ba ilimi ta hanyar satin jarabawa to kaga shaharatu zuri ke duk wanda ya ce jarabawa ta hanyar sata shaharatu zuri ce na'am
ijaza muna batun zuwa sudan wai abu nijar karatu kuma na ijaza sai an ka rubuta wala nuzaki alallahi ahada sai ni ga kamar an rage mata muhimmanci to wannan ai ba ijaza ba ce taskiya ake karanta taskiya da bai ijaza da ba mu ba taskiya muke bayani ba wannan ai ba ba ijaza ba ce kuma ai ba laifi a to ka san abin da aggaibi ne kuma ka san abin da yake tsakanin bawa da mahaliccinsa ta yi wannan gaskiya ne eh haza na hasibuhu kazalika wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada magabata ma suna wannan ai taskiya ake ake kiran wata ai ba ijaza ba ce ita wannan ba karatu ba ne ita kuma ijaza ilimi ce duk wanda ya baka ita in ya cancanta ya bayar kai ma ka cancanta to ya zama malaminka yanzu ka ba a shekul albani rahimahullah akwai a shekh addabag kaga bai zauna gabansa ya yi karatu ba amma ya ba shi ijaza Asham malamin hadisi ne ya ba shi ijaza a rubuce ya ba shi kuma za ka ga a littattafansa a shekul albani yana yawan ambatarsa a matsayin malaminsa kamar littafinsa ta haziru sajid min ittikhazi min ittihazil qubur masajid to za ka ga ya ambace shi a matsayin malaminsa da sauran littattafansa to wannan kenan ijaza ita aikowa za ka iya ba inda ka yarda da shi ita kamar shaida ne an tambaye ka misali wani mutumin kirki ne sai ka ce eh ta sunanta tazkiya afuwa eh an gane akwai akwai wannan ita ba wai sai malami ba eh kamar in za ka yi karatu ai waje kasashe da dama za ka ga su kan sa sharaɗin akwai ta wani bin ma za ka sun ce an samu mu'assasa ilmiya to za ta iya baka eh kila dai karatun da malam ya yi bayani baka fahimci bayanin ba shi yasa ka shigo da ita eh a wasu da alaka ai ai gaba ɗaya cikin bayanan ma ai ba inda an kai bayanin tsalkake mutum bayani ake na ilimi na ji kaza daga malami na na yarda mawa ne shi ma ya je ya ruwaita babu taskiya a ciki daidai yake da ka zo gaba na misali in buɗe littafi in karanta ma ka yi gaba na baka taskiya ilimi na baka eh to wannan shi ne nan za mu kwana an da sai a tashi furu'un za a yi bayani akan wasu rassa da suke da alaka da abubuwan da suka gabata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله